ya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda yake jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama wanda ya shar'anta shari'a ya tsara musulmai bisa tsarin shari'a ya umarci maza da raya gemu bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci maza da sanya tufafi sama da idon sawu wando ko riga ko makamancin haka ya umarci mata da sanya hijabi ko da zai ja ƙasa ya umarci musulmai da riko da addinin Allah sauka ƙafa ba tare da ja da baya ba mun shaida shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura ya yi umarni da nassi karara cewa mata su sifantu sifa ta addini bisa wajabci shi ne ya yi umarni shi ne ya ce abi umarninsa kira da wanda yake matsarkaki maɗaukaki wanda ya kaɗai ta babu abokin tarayya cikin mulkinsa shi kaɗai yake ya daidaita bisa al'arshinsa da ya umarni da shi ya zama wajibi sai in wani dalili ya zo wanda ya hana ya zama wajibi ya aiko manzanni ya cika manzanci da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya umarci mu'minai maza da sanya tufafi bisa tsarin shari'ar musulunci maza ya umarce su da tsarin da ya dace da su kar su sanya kar su tufafin su ya ja ƙasa ya umarci mata da yin hijabi da sanya tufafi mai girma da rufe jiki da sitircewa kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu afa hukmal jahiliyyati yabghun an taba hudu ba da wannan aya a wannan masallaci a wannan makaranta to kuma yau ma ana sake maimaitawa saboda ana iya annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan maimaita aya ya maimaita aya kai hatta Allah subhanahu wataala yakan saukar da aya tana nan a cikin alkurani a take saukar da ita kuma har yanzu saboda mahimmancin jawo hankali mutane zuwa gare ta shi ne ake samun mata karrara nuzulu afa hukmal jahiliyyati yabghun wai mutane yanzu hukuncin jahiliya za su fi sha'awa kaman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun babu wanda ya kai Allah iya kyautata tsari ga mutane masu sakantancewa Allah shine Allah. Wannan abin da yake nuni shine a jahiliya mata suna gaurayuwa su fita tsirara ba tare da fitira ba tare da tsari ba. kuma suna fita yadda suka ga dama ba tare da rufe gashinsu ko rufe jikinsu kamar yadda ya kamata ba. Suna har farkon aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam mata suna bisa wannan tsari Allah ya saukar da aya wata take kiran matan mu'minai cewa su sanya hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna Allah ta ya kai annabi ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka mata da kuma sauran matan mu'minai su sanya hijabi har ƙasa. Wannan shi ne umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala, daga ranar suka zamanto suna sanya hijabi cikakke. Da yawa daga cikin waɗanda ba sa kaunar addinin musulunci sukan fito ta hanyoyi daban-daban, su yi ta farfaganda ta hanyoyi daban-daban wajen su ga cewa sun jefa musulmai wajen fada da Allah domin in ka Allah ya ce i kaza kai kuma ka ce a'a za ka hana to ba da Allah ne ba da masu yin abun ba to amma farfaganda ne na mutane waɗansu makiya addinin Allah wanda za su biyo wa mutane wani sa'i su bi hannun masu mulki ko su jawo hankalin masu mulki su ko ba su ankara ba su fada cikin fada da Allah bayan Allah shine ya musu gata haka wannan hatsari ne sosai mutum ya ce zai fada da Allah ko kuma zai fada da wata sha'ira wacce Allah karara ya fada alkurani cewa a yi amfani da ita shi yasa ko da musulmi idan ya yi karo da hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya yi aiki da abun amma sai muzanta abun da baki ya fada cikin hatsari saboda haka lalle ne musulmai a ƙara fahimtar addinin musulunci a kuma ƙara gane cewa ba a kau da fitina da fitina mafi girma fitintinu sun yi yawa hanyar kawar da su shine komawa ga Allah da riko da addinin Allah amma ba takalo wata fitina don kau da wata fitina ba wannan hatsari ne a rayuwa kuma hatsari ne a al'umma kuma hatsari ne a ƙasa hatsari ne a jiha hatsari ne a ko'ina addinin musulunci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara sun hana tawaye ga shugabanni sun hana fito na fito ga shugabanni sun hana ɗaukan makami a yaƙi shugabanni wannan duk wanda ya yi haka ya yi karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sun yi umarni da cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a biyayya ga wani wanda Allah ya halice shi ko shi waye cikin sabon Allah amma ba a tawaye ga shugabanci sannan kuma ba a tawaye ga shugabanni ba a fito na fito da su ba don tsoron su ko don kwaɗayin abun hannunsu ba ko haka ne in yi riga ya zama shugaba to addinin musulunci ga abun da ya maka umarni cewa ba za ka masa tawaye ba ba za ka yi fito na fito da shi ba wannan shine hadisai in an duba kitabul imarat a sahih muslim haka suke zallan hadisai masu yawa malamai sun yi wallafe-wallafe akan haƙoƙin shugabanni akan talakawa an yi lakcoci a jami'an nan a lokuta daban-daban waɗanda suke wayar da kan musulmai wajen fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalantar shugabanni shugabanni kuma a lokaci guda Allah ya umarce su da adalci kuma ana so a rinka tunatar da su wajen yin adalci a koyaushe har suna gudanar da abubuwa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya fita mu daga fitintinu masu yawa da an kirga wata tara zuwa goma da suka wuce, kan kwatanta da yau za a ɗauka cewa muna cikin ni'imar da ta wuce biyan da ke tsammani. Wannan ba daga kowa ba daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma da yawa daga cikin waɗanda suka yi addu'o'i suka tsaya kai da fata suna neman Allah ya kawo musu wannan ni'ima din ya canja musu bala'in da suke ciki a wancan lokaci mafi yawa mutanen arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da ko'ina yawa daga cikin su masu addu'o'i mata ne masu sa hijabi da hijabi sun yi addu'o'i mun shaida kai mata da niqabi sun fita daga gidajen mu sun je sun kada kuri'a bayan addu'o'i don su samu canji da aka bayyana canji Allah subhanahu wata'ala ya shaida mata da hijabi da niqabi mun gansu suna sujjada a cikin ɗakunansu wanda suke ba sa fita waje sai da niqabi ba sa fita waje sai da hijabi babba haka ashe kenan kar a fake da wani bangare a ce irin waɗannan matan da suke wannan hidima sama da shekara goma sha bakwai a sanin mu ba sa fita waje sai da niqabi ashe don wani abu ya faru a yanzu bai kamata a hana su abin da Allah ya ce su ba. Ya kame da hankali a irin wa'innan abubuwa, a san irin wa'innan abubuwa shugabanni mu muna musu fatan alkhairi muna fatan su gane addinin musulunci. Muna musu fatan su gane makiyansu, saboda kar makiyansu su jefa su cikin wani yanayi, kar makiyansu su haɗa su faɗa da al'ummarsu waɗanda suka yi addu'o'i a dare da rana waɗanda suka yi ɗawafi suna ambaton sunayensu ba tare da kowa ya sani ba saboda haka kar shaidan ya yi amfani da wasu mutane su shigo cikin shugabanninmu su sa su cikin wani hali abin da muke bukata shine ƙara musu addu'a don Allah ya daidaita su ya ƙara shiryar da su su gane addinin musulunci don su abin da ya dace domin in ba su yi abin da ya dace ba to bala'in zai koma kanmu ne su kuma haka nan su ma bala'in zai koma kansu kuma za mu sha wuya duniya da lahira haka ba a kawo da fitina da fitina da tafi girma a gane cewa taɓa wani abu na addinin Allah ko faɗa da ayar Allah to wannan ta fi kowane abu fitina domin ita fitina ce wacce a duniyar za a shiga bala'i kuma a lahira ma bala'i haka ji tsoron Allah a gane wannan a san cewa lallai Allah subhanahu wata'ala abin da ya umarni da shi to a rinka bin sa a hankali kuma in za a yi faɗi magana a yi adalci in za a yi hukunci a yi adalci kar wani abu ya sanya a kasi wasu adalci mafi yawa a yi musu adalci don wani abu ɗan kaɗan wanda shi ma ba don addu'ar masu yawa in ba da yanzu ba a san inda abun yake ba na fitincinu canji da yanayi da nitsuwa da kwanciyar hankali da aka samu a daidai yanzu muna da yaƙinin cewa Allah ne ji tausayin mu ko muna da yaƙinin cewa lalle bayin Allah sun yi addu'a yawa sun yi addu'a mata sun yi addu'a sun sa hijabi sun yi sallah cikin dare sun sa hijabi sun ɗaga hannu sun gaya wa Allah sun sa hijabi da za su fita waje sun mai da al'amarin su ga Allah saboda haka suka roki Allah Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da canji haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun da sannu Allah zai kawar da makiyinku zai kawar da shi ko ya halakar da shi ko kawar da mutum aka yi yana raye ba sai an halakar da shi ya mutu ba aka ce ba shi yake faɗa ba an kawar da shi to Allah ya yi abin da ya faɗa azabakum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi kun kuma da kuke ta addu'an Allah zai shugabantar da ku a kasan ya zama ku ne shugabannin fa yanzu ra kai ba ta mudu sai ga ya za ku yi da ayoyin Allah za ku yi fada da su ko za ku yi hakuri ko da haka lalle a ne ta hankali a kuma yi abin da ya dace a kuma yi addu'o'in alkhairi a kuma roƙi Allah ya kawar mana da fitintinu kowa ya iya abin da zai iya yi mu abin da zamu iya yi shine addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana nitsuwa da haɓakar addinin musulunci shugabanni su yi adalci in sun yi adalci Allah zai kawo nitsuwa da haɓakar addinin musulunci a ji tausayin marasa ƙarfi a bunƙasa arzikin ƙasa kowa ya mora ya yi abin da ya dace talakawa su yi wa shugabannin su addu'a cewa Allah ya shirye da su shugabanni kasu yadda su yi fada da Allah kasu yi fada da ayar Allah kasu takali addinin Allah in sun takali addinin Allah za mu shiga cikin bala'i da mu su gaba cikin duniya da lahira saboda haka Allah ya kiyaye إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم ونفسي قول الله, قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون إن التدرج من أمور الجاهلية لهذا يقول الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التبرج هو الخروج بدون حجاب فعلى المؤمنات أن يخرجن في الحجاب الكامل كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون لا تبغوا حكم الجاهلية أيها المؤمنون والتزموا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي رؤساءنا وأولي الأمر منا lima yuhibbu wa yarda wa lima yakunu khairan lana fi dunyana wa akhiratina wa dinina wa mujtama'atina innahu ala kulli shay'in qadir fattaqullaha ibadallah وعلموا الناس أمور دينكم وخاصة ولاة الأمور يحتاجون إلى معرفة الدين في هذا الزمان وخاصة ولاة الأمور في آه هذه الدولة يحتاجون في هذه الأيام أو يحتاجون إلى من يعلمهم الدين ويعلمهم أمور الدين وعليهم أن يجتنبوا أعداءهم وأعداء الدين الذين يريدون أن يشعلوا نار الفتنة بينهم وبين جماعتهم فليتقوا الله سبحانه وتعالى على ما يقولون وعلى ما يقدمون وأن يرأسوا بالعدل إن العدل هو قوام الأمور به قامت السماوات والأرض بالعدل قامت السماوات والأرض وأنتم الرعية عليكم أن تطيعوا أمراءكم فيما لا يكن فيه معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أن الله أمركم أمركم بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آلاءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم فمن على بنات على نسائنا وبناتنا بالحجاب والخشمة والحمار والحياء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو حياتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يوجده اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا معنا ولا معنا شقيا ولا محروما ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تفتنا في أنفسنا ولا تفتنا في رؤسائنا ولا تفتنا في حياتنا وفي إخواننا وفي مجتمعاتنا إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله